أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin har yanzu muna karatu a babi na ƙarshe wato babi na ɗari uku babi na kusa da ƙarshe babi na ɗari uku da sittin da uku wato hadisai da suke magana akan dujal za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha tara bismillahi rahmani rahim wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ذكر الدجال بين ظهران الناس فقال إن الله ليس بأعور على إن المسيح الدجال أعور العين لليمنى كأن عينه إنبة دافئة أسامو حديثي دقا ابن عمر يدعى الله تعالى ثبت أغريشي أغريشي شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم وتعالى يا أنبشي مغانا الدجال tsakiyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu maganar dujal cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce musu ku sani Allah ba mai ido ɗaya bane ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane kuma shi almasihu dajjal wato mu yawan yawo dujal shi mai ido ɗaya ne idan shi ne ya dama wato makawo ne a da idan dama idan ya zama idan da akwai sauran rami amma babu ƙwayan ido na ga ramin idan alamun ramin amma babu ƙwayan idan a ciki haka idan sa yake kuma na dama za ku ga waɗanda suke da masu bautan shaidan da waɗanda suke jiran zuwan dujar za ku ga suna ta wani kayan wasanni na yara da one eye ha za ku ga idan dama ake rufewa to ana nufin masu sauraron zuwan dujar Allah madaukakin sarki ya tsare wani hadisi wanda malam bai kawo shi a nan ba wanda wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labari ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu cewa dujal idan ya bayyana wanda duk dujal ya ce masa shi ne ubangiji to shi ya buɗe baki ya ce ya ce lasta bi rabbina wato kai ba ubangiji mu bane saboda ubangiji mu ubangijinmu shi ne Allah wanda yake a gare shi muka dogara kuma gare shi muka miƙa wuya wanda yake ba kai ba ne wato mutum ya gaya wa dujal a idansa cewa ba shi ba ne ubangiji Allah ya sa lokacin da zai zo ba ma a dai san duniyar ka sai ka ce ba ka na wallahi in ka san me zai faru a duniya a lokaci sai kai fata baka sauran ka zauna ma ba abin da za ka yi sai fitintunu sai wahalhalu shaidan shi zai ta yi dujar aiki saboda idan dujar ya yi da mutum ya yarda shi ne Allah ya ƙi yarda ta yake to zo mu je a wata makabarta aka binne mamanka da babanka misali mutum ya ci a gudu a gudu simitin sai ya je gudu sai ya ce baban wani sai mutum ya ga baban shi ya taso maman wani sai ya gama mashi ta taso kuma in sun taso su so ce masa ka bi shi shine Allah na in saboda su kaga sun riga sun je ko daga can suka fito na sun kana yaro ma watakila suka ji musu sai su ce shine ka bi shi kuma wallahi duk ba ma iyayen bane shedan ne ina nufin su din da za su fito a sifar iyayen mutum ba su bane asali wato shedan ne iblis za su zama sun yi sifar iyayen mutum kuma kaga sun fito a kabari kaga ai gyara ko sai gyaran Allah tunda kai ba ka je lahira ka gani ba wanda ya ji ya fito ya ce ma ga yadda aka yi kuma duk Allah ya kiyaye shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tunda aka yi duniya babu fitina irin fitinar duniya Allah ya tsare mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى يتبع اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا القرقد وإنه من شجر اليهود متفق عليه an samu wannan hadisi daga Abi Huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a yi tashi alkiyama ba har sai musulmai sun yaƙi Yahudawa sai musulmi sun yaƙi Yahudawa a ya san Yahudawa Jew Jew su dai da ka sani sunatan yawo maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai an yi wannan lokacin kama an tashi kiyama maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace har za a kai lokacin da bayahudi zai gudu ya gudu ya je ya buya a bayan dutse ya gudu ya je ya buya a bayan bishiya Allah madaukakin sarki ya sa dutse yayi magana Allah madaukakin sarki ya sa bishiya ta yi magana cewa me za su ce sai bishiya ta yi magana ta ce ya kai musulmi ga yahudi a bayana ya buya ka zo ka kashe shi su mangoro na su goyba na su darbejiya su ga sunan na zabino duk ga sunan duk bishiyar da ya buya sai ta yi magana ta ce ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai illal garqal sai bishiyar garqal wace ce bishiyar garqal ne sunanta da Hausa ba mu da ita amma an san ta kuma tana nan kun san ana wa baqi'a ta Madina me ake kira laqabi ko da baqi'ul garqal saboda da baki a da kugantin nan su bishiyu ne suke kewaye ta waɗannan bishiyu suna nan da ganye kanana suna da kaya duk bishiyar jikin da kaya ne wannan bishiya ita ce kaɗai bishiyar da idan ba yahudi ya buya a bayan ta ba za ta yi magana ba kamar ka ce munafika ko na eh ita ce kaɗai wani bawan Allah yau shekara za ku goma yake ba mu labari ya ce wannan bishiyar abin mamaki ita ce ta zama bishiyar da ake shukawa a sirin na Isra'ila. Ni ban je ba, ina kan na je kuma. Na? Na je baitul maqdis insha Allah Allah ya saka min da mutum je ku ci azu. Yawa, ina son na je. A wani baya so. Wallahi an ce ita ce bishiyar da take yanzu ce ta shuka ta a titi titi yadda ka sa ana ado inda muke shuka bishiyu sai ita sun san cewa ita ce dan haka ita suke shukawa saboda ai kaga sun suna da ilimi ba jahilai ba ne wasu da yawa daga cikin su abinda suka sani a qur'ani wallahi da yawa musulmi ba sani eh in ka samu masu suna da abubuwa akwai wanda sun rike wasu abubuwa na littafin su a taura na taura suke bi saboda ba kowane abu bane a cikin a tauran wanda aka lalata shi akwai wasu abubuwa suna nan kuma wasu kai wanda suke bi kuma Allah madaukakin sarki da kai shi yake min humus salihin sai akwai mutanen kirki sai dai mafi yawan su ba su kai ne saboda sun bujirewa Allah madaukakin sarki kuma akwai musulmi a cikin su shi yasa kwanaki da limamai akan mimbari suke ta addu'a cewa Allah ka halaka Yahudawa wasu malamai sun musu gyara cewa a ringa bambancewa saboda akwai musulmi a ciki a ya gane akwai Yahudawa musulmi na na kwarai ma sosai ai shi yasa Allah ya ce minhum salihun sun zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ba ga irin su Abdullah ibn Salam ba hada yahude ne kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nana Safiya ita jinin annabi Musa da ce ma ka gani haka suna nan shi yasa aka ce a ringa dan bambancewa ai su su yan uwanmu yan uwanmu ko da yadda wasu zai gasa ce ba ga yan uwanmu ne yan uwanmu kiristoci idan da ba don ana musu wani karatu a baibai ba ai ba abin da zai hada musulmi fada da kirista na lahu ba da to kai fada da shi kamar ba abin da zai hada musulmi fada da kirista saboda su suna da littafi alqur'ani ma ya gaya mana su suka fi kusa da mu ko ba ka Allah ce Allah madaukakin sarki yace la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara Allah sai zaka samu wanda suka fi kauna suka fi kusa da wadda musulmai wanda suka yi imani sune wanda suka ce su na tsara ne Allah ya faɗi da ne ya ce zalika bi anna minhum qissisi wa ruhbana wa annahum la yastakbirun yasa da yawa in suka fahimci musulunci suke musulunta da yawa suna ganewa ko jiya wani ya zo wata yarinya ita musulma ce ta kawo shi kawai ya zo national mosque ya zo har office cewa ya zo yin tambaya ne akan shi ba musulmi bane amma yana son yin tambaya akan musulunci ya ce bismillah ya zo ya zauna ya ce wai da gaske ne akwai sunan jesus a qur'ani wallahi na ɗauki qur'ani su kutum na turanci har tana yari ana ce a bashi ya ce sai na buɗe masa suratu maryam na ce ya karanta na ba shi lokaci ya fiya fiya yake yin ilimi ne sai ce wai waɗannan maganganu ai sun yi kama da na babu sai su ai da ya ta tambaya ce shi yaya zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa a cikin annaba an ce masa ya fi kowa eh duk bayani da alhamdulillah bai musulunta ba amma ya ce zai zai yi tunani nace masa ai musulunci kaga na Allah ne kama yi tunanin ka zo ka yi wannan binciken ba za ka iya ba sai Allah ya baka dama ina nu ai alamar rabon ne eh kama yi tunani ka zo har ka ce za ka zo ka yi bincike akan musulunci akwai alama ya ce zai dawo zai je ƙara da yake mai ilimi ne ba yana neman na ba shi takarda ga inda zai je je fitowa zai ka gani Allah ya shirye shi sai ya musulunta saboda ne wani abin da na gaya ma sai to ai Jesus ma musulmi ne shine ya bashi mamaki ah Jesus ai musulmi ne annabi Isa ai musulmi ne abin da ya yi ta mamaki musulmi ne ai musulmi ne sai ya kaza ka gama da mu da Jesus mun shiga aljanna lafiya da wajen Allah Allah ya kaza idan da shi ai musulmi ne Allah shi ne da maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita bishiyar gargat ya ce saboda ita bishiyar yahuda yahudu ce shi ya sa wa anhu sallallahu alaihi wa sallam qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرق عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين وما به إلا البلاء متفق عليه an samu hadisi har wa yau daga abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa shine Allah yace duniya ba za ta kare ba har sai mutum ya tashi da kafarsa ya je makabarta ya kwanta tsakanin kabari da kabari yana burgima tsakanin kabari da kabari sai lokaci yayi da mutum zai je makabarta ya kwanta yana burgima tsakanin kabari da kabari yana cewa ina ma a ce shine a cikin kabari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani yace shi mutumin da zai wannan ba wai addini ne gare shi ba wai tsoron Allah ne gare shi ba a'a ba wai tsoron Allah ne ya sa shi yaje haka ba tsabar damuwa ce ta duniya kawai bala'i ne da ya cika duniya ka duba da yadda mutane suke habu-habu da makabarta ko ba a yin habu-habu da ita dai wasu ba sa son zuwa akwai waɗanda har an gano su a cikin al'umma ba sa zuwa jana'iza duk yadda aka yi an mutu sai ka ga sun zo sun dan rabe sai a an ja mota sai su sai su lauye na lai sai su yi wata kwana na akwai wanda in aka ce wani na ya mutu wanda lalle sai ya zo da na'iza cikin dare sai tafi wani waje ya je kama wutar za ta yayi tafiya zai zo dai gaisuwa na nan za a ce yawa in an je an dawo makabarta sai a ce zai dawo da daddare to da safe sai ya zo a yi gaisuwa amma shi dai makabarta wato kai ya je a rike shi ko kai ya je tuna mala'ikan mutuwa a yana nan duk ba mutuwan nan babu Allah akwai wanda ba sa zuwa kuma ba daidai ba ne kamata ya ma kawai kana da rana da za ka ringa zuwa makabarta ziyara wallahi ka ringa zuwa ko da minti goma ne ka shiga ka kalli yan uwa ka musu sallama na ka yi addu'a da ake yi salamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum ka zauna ka yi tunanin cewa ba mutanen nan da suke nan yadda kake haka ce duk kuma abin da kake takama da shi akwai wanda sun fi ka shi suna nan idan ilimi ne da kai akwai malamanka idan kai sarki ne akwai wanda ya sarauta zamun kai na idan duk abin da kake da shi na sai kaga akwai wanda ya ɗaga ka yana nan a kwanci a wajen ko me ko me ba ba abin da zaka tuna baka san sai dan baka tuna ba ko baka san mutanen wajen ba amma wallahi sai kaga wanda yake a gaba da kai yake akwai gaba da kai yake a kasuwa a gaba da kai yake a aikin gwamnati a gaba da kai yake a duk sai ka samu kaga sanata kabarin sanata kaga kabarin gwamna kaga kabarin shugaban kasa kaga kabarin ciyama kaga kabarin kansila ko sai ka bazama liman ko kaga kabarin liman a hada lada to duka haka za ka yi ta ganin su ba wani ba za ka gani ba wa'azi ne wa'azi ne ba kuma wanda da sarrar zai tafi a kawai lokaci ne ya cika ba wannan ya tafa ya je shiga kabari da kanshi ya kwanta a lokacin shi ne yayi shikenan ya koma ga Allah madaukakin sarki Allah ya samu koma ga Allah lafiya idan mutum ya koma ga Allah da imani ai ya more musulmi ba ma wanda suka yi shahada ba har ordinary mun ordinary musulmi in mutum ya mutu ai daɗi yake wallahi in dai mutum ya mutu da imani sharadi ke dukan kusa dukan mumine da ka sani Allah madaukakin sarki sanya rayukansu yake a jikin tsuntsaye suna ta yawo suna ta cece tanɗe-tanɗe da lafiya-lafiya wannan gangan jiki rabu da shi yana na a cikin na nama ne da kashi da ba ta shi ake ba na eh duk ba ta ba ta shi ake amma ainihin ran mutum shi ake magana shi yasa ake son musulmi ya damu da rai ba ma da jikinsa eh ya zama ran ne abin damuwa in ta zo ta yi kyau shi kan kuma ya yi kyau mutum ya ta shakatawa har lokacin da za a zo a dawo da ransa a cikin gangan jikinsa ya tsaya a gaban Allah madaukakin sarki a yi sabi Allah ya ba mu sa'a wa anhu sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la taqumu as-sa'atu hatta yahsura al-furatu an jabal min zahabin yuqtatal alayhi فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب ومن حضره فلا يأخذ منه شيئا أسامو حديثي دقا har wa yau daga abi huraira da Allah ya kare tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tashi kiyama ba za ta tsaya ba har sai wani rafi wani teku ya zubo da zinari daga cikinsa kasar ruwa yana zuwa shago sai ya koma sai ya bar ƙasa to in ruwan ya zo ya koma sai ya bar zinari zinari in ya bar zinari mutane za su ta zuwa ba ana ta faɗa ta yaƙi in makircin duniya in makircin duniya da abin da ya sa duniya suka hana wasu suka hana wasu zaman lafiya duka suka in ka zaga ka zaga kayan albarkatun ƙasa ne a yan gana hakan duk abduk duniya da kaga a duk munafurcin da ake duka akan daga fetur na sai ma'adinai na sai zinari sai azurfa sai kayayyaki ne wanda suke karkashin kasa mutane suna kwana a kan shi ba su sani ba akwai kasashe wanda suna kwana suna tashi a kan arziki Allah ya zuba musu arziki Najeriya na ciki na wallahi kaza ta rashin sani wai kaza ta kwana a kan dani kuma wanda suka ga abin da muke da shi ba sa son mu ga abin ba sa so ko kaɗan sun gwamnati duk ya zama ba ma nan ai da komai ba har da tashi suna gani eh ba abin da ba su yi na ganin ba kuma sun gani da haka mutane akwai al'ummomi da yawa akwai kasashe na afirka da yawa suna da arziki da za a tono arzikinsu da kowane mutumin ƙasar kowane mutum kowa a cikin garin za a iya ba shi miliyan ɗari kaga yanzu arzikin da ke najeriya da za a tono shi a tattono su duk yawan mu da ake cewa muna da mu ba mu da yawa ba da kowane Najeriya za a iya ba shi miliyan ɗari kowa kowa miliyan ɗari kowa miliyan ɗari da kaga shagali a Najeriya da kaga gudu ne na eh amma da yake haka ba aka Allah ya tsara amma dai akwai abubuwa waɗanda wato yin su ko rage yin su ga waɗanda Allah ya ɗora wa nauyin zalunci na shi Allah madaukakin sarki bai yi al'umma su rasa abin da za su ci ba na abinci ne ba a ce kowa ya zama yana da kuɗi ba domin Allah ya faɗa ba haka ya yi duniya ba na wasu sun fi wasu haka ake yi haka Allah ya tsara rayuwa ko mun fifita wasu akan wasu inji Allah don wasu su samu masu mutu hidima amma dai abinci kan tunda babu wanda baya ci na to abinda za a samu abinci muna daga cikin kasashen da Allah ya wa arziki a duniya idan ka ce duk duniya babu kasar da Allah ya mata arziki da Najeriya ka rantse ba za ka yi kafara ba na eh in ka ci duniya ka yi rantsuwa ba za ka yi kafara ba saboda mu arzikin da muke da shi ba ba mu ma san shi ba ba san shi ba sai bin na gwari ka sani ai arzikin namu da yawa ne kaga duwatsu da Allah ya zuba mana ban iya tuna shekara amma ni wani balarabe a Egypt ya taba ya tambaye ni kai daga ina kake na ce su daga Najeriya wannan na muku magana wajen kusan shekara ashirin da wani abu daga Najeriya da larabci ya ce mu amma kowa waye ne yadda ka je a fasarar sa kenan na wallahi ya ce mu kuma waye na ce menene muka yi ya ce ai sun zo wani da yake ma'aikata hukuma ne ya ce sun zo Najeriya yace ai inda su ne su da suna da duwatsun da muke da shi wai da duniya ba wanda zai kai su arziki dutse kaga dutsen da ke plato wallahi sai su da dutse suke da shi a cikin suna da wannan dutsen da duk duniya ba wanda zai kai su arziki to mu kaga karkashin dutsen ma kaya ne na ganyayen nan da ka gani magunguna ne ba Allah ya tara mana ka je jiji ke ta ganin ganye na fitowa in an tambaye ka waye shuka da Allah ba za ka ci Allah ne ba kawai ya fito mutane ko ku yi research ne ku gane wannan wannan duk kowa yake shi yasa yanzu waɗanda suka gano ganyayyakin Najeriya daga kasashen duniya suke zuwa kamar China kamar kasashe ganyaye suke zuwa suna ta iba suna ta yi mana magani sai ka ga magani da tsada wani ya biya ta wani magani dubu sittin da shida ko da bakwai ne da aka zo aka duba ingredients ɗin sai aka ga da zogale da rama da zogale da rama da kukan ayako yawa abubuwa hudu ne duk kayan da ake ci naira ashirin a yurin na kaji da aya akwai wani guda huda hudu na ingredients din wai shi aka hada aka yi magani to ta zargani kaji kada ta zargani kaga duk abu ne wanda kowanne ka ba dubu naira ashirin ma ka bara a kawai za a ba amma ba ruwan yanzu na nan dusan ta zargani ka gani inda su mace ce ko magani ne tabidan na cututtuka masu yawa ina ji hadda kanin kwari a wannan abu shi kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya ce ya ba da dama ya ba da doka cewa lalle a ringa rika a ringa bincike Allah Qur'ani yake cewa fi anfusikum afala tubtiru ma'anar wannan aya shine Allah ce a karan kawunan ku ba za ku tsaya ku yi kalli ya Allah yayi ku me yake so ku yi ba rikaz ne umarni ne na cewa ku tsaya ku yi bincike na ilimi ta abubuwa don me don ku gani don ku amfana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka ga zinari suka tafi suna ta yaƙe-yaƙe a duk a duk wato duk mutanen da suka je wajen nan daga cikin duk mutum ɗari sai an kashe mutum tasa'in da tara na duk ɗari tasa'in da tara kaga idan mutum dubu suka je mutum goma za su rage ko ba haka misali ne idan mutum dubu suka tafi mutum tara ne za a goma za su rage saboda duk ɗari an ci an kashe casa'in da tara haka saboda za a yi ta faɗa ne kuma daman ɗan adam ya saba haɗama take sa shi baya sai ya halakar da kai idan kana karanta kissar annabi isa alaihi salam ya taba yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai ya samu suka yi tafiya da wasu ya samu wasu yahudawa suka kama tafiya tare da shi cewa ina za ka waje kaza suka shiga hanya da shi abubuwa da yawa suka faru tarihi yana da tsawo amma abin da ya faru inda suka tsintuwa su uku suka yi tsintuwa na zinari mai yawa annabi musa ya ce annabi isa ya ce wanda suke tafiya ka zo mu je ka rabu da su suka wuce su ukun nan da suka tsinci zinarin nan mai yawa tafiyar su ɗaya ba idan suka raba zinarin nan kowa zai zama mawadaci amma ina shekan ina yake sai aka ce aiko ana shirin rabo sai ɗaya ya ja ɗaya gefe ya ce kakan mai zamu yi ma'aiki wanda tun da mutum ya so mana abinci idan ya dawo yana dawowa kawai mu kashe shi zan gaya ma yadda za a yi yadda za a yi maimakon mu raba dukiyar ta zama gida uku na yanzu kaga kai mu raba ne da kai shi ke suka aike shi kuwa cewa to ga ƙauye sai yanzu kai kaga muna dinwa amma Allah ya ba mu dukiya ka je ka so mana abinci ya karba suka zauna suka yi shawara suka ce to yana zuwa tunda muna dinwa mu karɓi abincin mu aje mu karɓi abincin shi kawai mu kama shi da duka bai hausan hawa bai san sauka ba ashe shi kuma da ya je bayan shi ɗin ya mutu wannan fulanin sai ya bi shi ya ce masa ka kai yanzu inda wannan dukiyar duka kai da yake kai da da ba haka ba abinda za ka yi kai ka ci abincin ka a sha sai na su abincin sai ka siya sai ka sa musu poison eh kawai sai ka zo suka ce ai kai ka ci naka kawai sai ka ba su ka jage na su gama ci kawai su gama su kawai ka tattara kuɗi suna zuwa ko suka karba abinci suka aje suka kama su da duka sai da suka fashi sai ce to yanzu za mu fita za mu ci abincin mu sai mu raba su kuma suka zauna suka ci abinci suka mu so ga kuɗi ga gawa uku annabi isa ya je inda zai je yana dawowa har yake ga sahabin nan da yake kaga duniya kenan ya ga masa me ya faru sai duk ya ga masa sai ka ji ka ji ka ji ka ji ka ji hadama da kowannen su ya hakura ko ne ya ishe shi amma haka yace to haka duniya take da mutane Amin. a wata ruwaya wannan hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne a cikin mutanen da za su je ɗiban wannan dukiya kowa zai ringa cewa shine zai samu shine zai samu shine zai samu shine zai tsira a wata ruwa yake cewa wato kogi ya fita ya bayyana da dukiya ta zinari maza Allah ya ce cikin ku duk wanda ya je wajen to kada ya taba da kan kaji zinari ya fito a wani waje kanka ko ka je kanka yi ba eh bari ka ji larabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa man hadarahu fala yakun minhu shay'a wanda duk yaje wajen kai ya dawo wani abu to musiba ce zai shiga shine ka gan yau salam ya wuce ba a huta ai akwai wani abun da Allah ya baka gare bai baka ai shine so abinda Allah zai baka ya amfane ka shine alheri amma abinda zai baka ya zama yanzu duk abin da Allah zai baka ka dinga sallah dan Allah zaka so har ba zaka so ba ko ba me duk abin da Allah zai baka ya sa ba zaka shiga aljanna ba ai ba zaka so ka ka ga musulmi alherin da Allah ya mar sai zama yanda zai zama zai samu aljanna shine alheri وأنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عواف السباع والطير وآخر من يهشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينكعان مجنا بغنمهما فيجدانها وهوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما an samu hadisi daga abu hurera da dalas tsara tabbata a garin shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce madinan nan garin annabi sallallahu alaihi wa sallam za a wayi gari duk mutanen madina sun fita a ciki ka duba madina madina mutane za su bar garin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai rike a garin madina sai sai zakuna zakuna da kuraye namun daji yace ƙarshen waɗanda za su zo su doshi garin madina wato wanda za su je garin madina wasu makiyaya ne daga cikin kabilan muzaina ita wannan kabilan su ne za su zo wato su doshi garin madina da haka za su doshe ta kuma da awakinsu na kiwo sai su samu madina babu mutane sai kawai dabbobi a cikinta babu kowa ba a cikin madina sai dabbobi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan suna wani waje wanda ake kiran shi saniyatul wada ba an kulli ana waka ba kala albadru alaina min saniyatul wada'i sunan waje ne duk da cewa dai ba ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madinan ba amma dai wannan saniyatul wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su waɗannan har za su kai wannan waje kawai sai suna nan suna daidai na sai Allah su ma ya kifar da su a kan fuskokin su وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده أسامة حديث لك حديث سيدنا الخدري yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wato za a samu wani khalifa daga cikin khalifofinku a ƙarshen zamani wanda yake zai ringa ɗiban dukiya saboda yawan dukiya da abubuwan da zai samu shi kai shi bai san yawan dukiya ba yana ɗiba ta yana bayarwa duk waɗannan alamu ne ya tashi alƙiyama ta dukiya za ta yawa kafin tashin alƙiyama hadisan da yawa sai mu tsaya a nan sai mu tashi hadisi na dubu ɗari takwas da ashirin da biyar insha Allah نعم وعليكم السلام بسم الله na'am mata maƙotan masallaci suna jin sallah ana tada sallah ana kiran sallah shin za su iya bin sallah daga gidajensu a'a ba za su iya bi ba ayan gani ba za su iya bi ba sallar su za su za su yi sallar su kaɗai su idan suna son su bi sallah sai su zo masallaci musulunci bai hana mata zuwa masallaci ba har ma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama hani yayi wa maza kada su hana matan su zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana bayin Allah zuwa masallatan Allah da haka haƙƙi ne na mata in ta ce mijinta za ni masallaci ba zai ce ba su ba abinda kawai yake da haƙƙi zai iya cewa to bari mu tafi tare na bari mu je tare ga wajen matattakala in nan suka zo misali ya ce hau ana sallama za ki same ni a nan ai an gane hasan in baya son ta je anguwa ne misali ana sallama su samu mu koma duk wannan za ka iya amma ta ba za ta je ba nan suna su ce karfi ثلاثة نعم cewaye ko da masallacin ba a ware wajen maza da mata ba ai masallaci annan sallah sallama shi ba sama da kasa ba ne na masallaci a sama ba bid'a ba ne na yawa amma dai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama masallacin shi aka yi ke ba wani sama kuma mata na zuwa yawa kuma mata ma na zuwa amma suna sallah a baya amma suna sa hijabi shi yasa ai zaka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yace khairul khairu sufufi rijal sai yace awwaluha وشر وشرها آخرها سيتي وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها آياتي abin da yake fada mafi alherin sahun maza shine wanda yake sahun gaba kaga yayi nisa da inda mata suke ko to mafi sharrin sahun maza kuma shine na karshe to mafi alherin sahun mata shi kuma na karshe matan da take karshe tan tafi alheri yawa shi kuma ita kuma matar da take samu barko jinti mafi shari dan tana sallah tana wancan baban wanda ne na yawa in za ne na misali shine amma musulunci bai hana zuwa matar da masallaci ba kuma duk masallacin ba da yi ƙwarai da gaske kamar da maza kuma daga nan gaba ya kamata su fara na da gun kula abi
Thank you. ya kamata ma a da shi saboda haka ya kamata saboda haka ya kai wata ala da wannan lafi ta sallah a wannan lafi to to wanda ya yi da yi haka da shi zuwa zuwa a to in yana nan ba haka ba ne wai ji an yi sallah saboda inda za a yi sallah an yi ruwa sai zambinci ne ya rage sai kowa yana sallan magariban sai hau benci ya yi sallah sai wani ya sauko sai wani ya hauji ma sai sai wani ya sako to shi ne sai wani ya ce mun to ai tunda yanzu wannan ruwa an haɗa sallah za su iya haɗa isha wai ko da mutum a gida yake yi in dai ana ruwa sai ya haɗa sallah shi mu cewa ya gaya mu kana gida ba a ce ka haɗa sallah ba amma abin da aka ce in kana gida ana ruwa an yace ma zuwa masallaci ai an gane zuwa masallaci ne aka yaƙe wa kuma za ka yi zaman ka komai ka da sallah ka je ina kuma ina ka za ka yi magariba ka jira isha duk kai kayanka a gida daman kiran sallar ma abinda musulunci ya tanadi inda ladan zai yi yadda sunna take shine in ana ruwa in zai kira sallah in ya zo wajen hayya ala sala ba hayya ala sala ba ce ko zai ce sallu ala sallu fi rihal ya ce kowa ya sallah a gida ala sallu fi rihal kowa ya sallah a gida ko sallu fi rihalikum ku sallah a gidajen ku mutum zai faɗi na eh mutum shi ya zo ya samu haɗa sallah saboda ana ruwa amma an idar da sallah shi ma zai iya haɗa sallah eh zai iya haɗa shi kaɗai ya haɗa sallah ya tafi gida zai iya haɗa ya zo ba fa kore ba MTN kala MTN yalo yalo ma shar lalle shar wannan ba wuce yalo shar ba yalo haka yalo yalo da zaka iya sa akwai kalan da in ka gani kai karka ce ka ka da mutum a ka gani akwai yalan da ka gani in ka ga mutum ya sa shi da sai kaman kamar irin kayan tsafi tsafi ba ina nufin ya fita shi wannan yalan ne ba a yana cikin wanda aka hana da kuma ja wanda yake kamar jini na na ne ke ne sunan shi jabau yawa to kaji wani hausa jabau inda yanzu mutum zai sako babban riga da wannan jan sai ka dinga tunani anya ko wani kwalau ya shiga lalu ya yayi ja amma shi ma ba irin kowane ja ba kaga yadda ranka babu ne misali ina yau maru eh amma wancan jan ita da ran akwai wanda jan galibi zaka tada ko sarakunan wata kabilu suke sa na ni dai ban fara ba kace na na نعم eh akwai mana akwai lada a ciki musamman in kuɗin shi ne akwai kuɗin shi ne ba ya ce wannan hadisi da makaranta na karshe na zuciya za ta yi yawa har mutum ya samu yana yawan dukiya yana alamar tashi kwarai da gaske yawan gidaje gidajen sama ma alamar tashi kiyama ai Abuja nan Abuja da Abuja da Dubai ai a duniya suna cikin garuruwa masu alamun tashin kiyama da Saudi Arabia suna cikin garuruwa a duniya wanda duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alamun tashi a kiyama kana ganin su a fili na da Qatar to ni ba san nasu ba amma na san na Dubai na san na Saudi Arabia ko wannan zanzan club din na ai alamar tashin kiyama wannan cikakken alamar tashin kiyama eh na to bari na ma warwara mutum ne ya saci kuɗi a wannan yaron na ma tambayar ta fito ko ba ita ba ce yau mutum ne ya saci kuɗi misali na gwamnati sai ya zo yana ba da sadaka in ban yi daidai ba ka za mu yawa yana ta sadaka da mutumin da ya saci kuɗi sai ya ɓoye ya ki sadaka ba ya boye kawai sai an je lahira kawai shi sai an je to ne ya fi inda ya sadaka ya fi akwai lada ba lada wani bangare ne daban abin da ya sa aka ce a yi sadaka na farko dai akwai hadisi annan sallah da ya ce inna Allah ta'ala da yubun la yaqbalu illa dayyiban Allah mai tsarki ne baya karban wani sadaka sai da dukiya mai tsarki to shi mutum yana da dukiya wata kila dukiyar shi mix ne na ina nufi da mai kyau da mara kyau to kaga ai a ce kare ya sadaka ai ya fi zama musiba na gare ya ringa sadaka ko ba komai wallahu alam wata ila a cikin yayi tsuwa na wanda zai zama masa alheri ba za ka gwada ai ba za ka hada wanda yake sadaka da wanda baya sadaka ba na ji wani malami da aka ci masa tambaya cewa to mutum ne yana da dukiya shi ya tabbatar da dukiyar shi haramun ne shin zai yi zakka yace zai yi zakka yace yi zakka shi ya fi masa alheri da ya yi yin zakka yace saboda idan ya je lahira sai sai shi zai zama hudu ba ma uku ba ko gane hausa idan ana neman waɗanda suka ci haram zai za a fito da shi in ana nemo wanda ba su ba da zakka ba za a fito da shi yace kaga wanda ya ba da zakka shi ana nemo wanda ba su ba da zakka ba shi ban shi Allah ta kuna gane me nake faɗi na'am ya rage wata musiba a kan shi daman kuma a ƙa'idar musulunci duk inda musiba ta yi yawa ƙa'ida ce ta musulunci a ce ga hanya guda biyu hanyoyi guda biyu babu wata hanya ce su amma aka ce ma wannan hanya akwai zaki guda biyu a kwance wannan kuma akwai zaki ɗaya a kwance a shari'a musulunci sai ka biyo ce mai zaki ɗaya domin Allah ya taimake ka yana bacci na sai ka za mu kaɗan wuce na ko dai wani abin nan kaga ya ne tafi da da mai biyu wannan sa'an nan koda koda mutum kudin shi bai da kyau in ya taimaki mutane ta yi wani a yi masa addu'a Allah ya amsa kusan Allah na yawa Allah babba ne kan sa'an nan Allah la yafalu amma yafalu wa hum yafalu shi Allah madaukakin sarki yana da baiwa da karamci ba abinda ba a so shine kar mu dauki Allah abun wasa ina nufin mutum ya je da gangan yana ta yin abubuwa ina nufin shine amma Allah madaukakin sarki yana da karamci shi yasa ba a shiga tsakanin bawa da Allah ina nufin logo area ne kowaye iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wani yayi rabo wani daga cikin munafikai ya ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bakar magana wani ya tashi daga cikin sahabbai ya rasula ka bari ne sare masa wuya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba kaji yana cewa la ilaha illallah ba sai ce ina ai ba ta kai zuci ba manzo Allah ya ce a a kayan ka zuciyar shi ne ka gani yace ni Allah bai turo ni na bincika abin da ke cikin zukatan mutane yace abin da aka turo shi ne abin da ya fito na ya bayyana shi yasa yau da mutum ya ji da ya so zai dole zai wa mutane a yi sadakan ya fi alheri na ya fi alheri da aƙi Allah shi ne da lokaci ya ku na an kira kana ne to kira kan mu amsa guda ɗaya sai mu sanar
الله أكبر الله أكبر الله أكبر kurame ko da suka ce za su dinga zuwa karatu na to alhamdulillah daman abin ɗaukar karatu na gaya mana wani ban Allah ya ce mana kusan fiye da miliyan guda ko to Allah ya taka masa da rai sun kusa zuwa insha Allah da aka ce a gaya muku da da malamin da malamin mai na abin yana da daɗi ka gani an ce suna gani to kaga ko da ba su zo nan duka ba tunda sun ce na na ɗaukar zai amfane shi to kaga Allah madaukakin sarki ya bada lada Allah ya saka da alheri insha Allah na'am a ga Allah ya da na'am alaikum assalam
wani malami ne ya wani bayani wani kuma ba na wani social media ne ya ba zai da wani abin da ke kuma ba ni da aksa a lokacin da ba ya ce akwai yanayin da mutum a wani zai fata Allah kuma Allah ya ce ka shi ya ba zai shafo ba za a mutu ba sai a mutu ba
to kai da ka gani ba baka gane ba bari da ban ni da ban gani ba amma Allahu a'lam watakila yana yana magana yana magana shekaru na tsakani kaga sarki kun san Allah da rahamarsa shi yasa ake son in kana saurayi ka dage kai ta ibada in kana saurayi ka dage kai ta nazili ka dage kai ta abubuwa na ibada idan Allah ya ja kwanakin ka kai ka lokacin da ba za ka iya ba to kana bacci ma ana rubuta ba kana bacci ana rubuta ma kana sallah to wannan shekaru na tsufa akwai lokacin da Allah yake sa mala'iku su ajiye wa dan adam littafi ina nufin ba a rubuta mar komai to kaga wannan ko zakin ka yayi ba ko na ka gane shi ne ya ba komai kawai alheri ake rubuta mutum masallacin juma'a in dai ka saba zuwa kana zuwa duk mala'iku duran juma'a akwai mala'iku a kofar masallaci suna daukar suna suna da ka sani rekod da ka sani na irin na class mala'iku na rubuta kowa da ya zo masallacin juma'a amma da zarar liman ya hau mun bari sai su nade takardu da ka ka zan ka zo masallacin da liman ya hau mun bari ka dai baka san mala'ikan ba bare ka roƙe shi ka ce masa ka zo na da Allah an tashi cewa kai ma sai ya rubuta sunan ka ka zo amma haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce liman na hau mun bari sai su sai su rubuta haka nan so ake mu zo kafin liman ya hau ya hannun bari nan kai da kake zuwa idan rashin lafiya ya same ka baka zo mala'ika sai rubuta ma ka zo dan mu tabbata ka zaba bakin zuwa kai haka ne duk ayyuka na alheri Allah ke nan Allah shi yadda mu sallala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد shi wannan ba Allah da ya siya mana kana su karanta masa fatiha Allah ya jikan iyayen shi da iyayen mu Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri Allah madaukakin sarki ma ya ba mu karfin gwiwa ne don yi wa kai ne taimakon kai ne tunda duk karatun da aka yi daga nan har ko ina ma duk wanda ya ji sai ga yana da commission na lada a ciki Allah ya dauki sarki ya saka da kai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وجنب من الفواحش ما ظهر منها وما بدن اللهم اغفر لنا امورنا ما ظهرت بقلوبنا واركاننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين